يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يهض على طعام المسكين فنصرة ماؤون manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka aka saukar ita ko ko yana garin Madina aw wa nisfuha wa nisfuha ko ko rabinta an saukar da ita a Makka rabinta kuma an saukar da ita a Madina tana da ayoyi guda shida aw sab'u ayatin ko ko tana da ayoyi guda bakwai wato sama a wasu riwayar ana ambar wannan sura da suratul dini saboda akwai araital ladzi yukazu bid-dini to wani karatun ana ce mata suratul dini rabinta wasu malaman sun ce an saukar da ita a makka akan wani kafiri da ake ce masa asi ɗan wa'il. Wasfani rabinta na biyu na wannan Sura an saukar da ita a Madina a kan sha'anin Abdullahi bin Ubay bin Salul, shugaban munafikai na garin Madina. Wa'alar ƙauli, akwai faɗin da malamai suka ce gaba ɗaya wannan Sura bi an na jami'a makiyun. dukkanta gaba ɗaya ayoyi shidan ko ayoyi bakwai ɗin an saukar da su ne a makka idan ka ce an saukar da ita a makka ta kunu taubikan likufari makka za ta kasance kenan wannan sura an saukar ta ne don bakanta rai da ɓata rai a kafiran makka kamar asi ɗan wa'il ɗin wa azrabihi da kuma masu kamanni da shi kamar yadda aka ambaci wannan sura da cewa azaba ta tabbata ga masallata idan aka lura da cewa an faranta musu sallan ne to in kace azancen sallah ne za ta iya zama ta Madina kenan saboda a bakanta ran munafikai da suka kasance tare da manzon Allah a Madina kamar Abdullah bin Ubay da makamantansu wa takzibuhum da kuma ƙaryatawa da suke bidini da ranar sakamako amma wal ibratu ala kullum bi umumin lafzi la bi khususi sababi gaba ɗayan abin da surar za ta koyar mana za ta koyar mana ne ba za mu damu da dalilin saukanta ba ko ko kafiran da aka magana a cikinta ko halayen a'a ana mana tankiya ne ana mana hannunka mai sandan ne ga irin laifin da wa'innan suka yi saboda haka mu masu zuwa har tashin kiyama kar mai laifukan da wa'annan bayi suka yi aka saukar da wannan sura saboda sha'anin zargin su tana farawa da bismillahir rahmanir rahim araita allazi yukazzibu bid-din bi ma'ana bil jazai ka ba mu labari allazi wannan da yukazzibu yake ƙaryatawa bid-dini da sakamako wato shine sakamakon ranar hisabi da sakamakon ranar tashin kiyama shine aka ce hal arabtahu shin ka san wannan da yake karyatawan cewa in an mutu ba za a tashi ba idan kuma an tashin ba za a yi sakamako ba shin ka san shi wa illam ta'rifhu idan ma baka san shi ba fa to in ba san shi ba ma za mu sanar da kai shi ta hanyar wahayi za mu sanar da shi wato shi wannan asi dan wa'il fadhalika allazi yad'ul yatim fadhalika wannan bi taqdirin huwa shi wannan da yake ƙaryata ranar sakamakon fa zalika allazi shine wannan da yad'ul yatima yadfa'uhu bi unfin wanda yake korewan maraya bi unfin da zafin rai da tsanantawa an haƙihi daga barin haƙƙin maraya baya ba da maraya saboda ka ayoyi guda uku na farkon wannan sura sun yi magana akan mai ƙaryata ranar kiyama sakamako tashin kiyama bayan haka ya zo ya fara mana magana a mai matsawa maraya daga nan sai ce wala ya hudu shi wannan mai matsawa marayan wala ya hudu nafsuhu wala gairuhu baya kwadaitar da kansa baya kwadaitar da waninsa ma ala ta'amil miskini bisa ciyar da mai karamin karfi ayi ida'amuhu baya kula da haƙƙin maraya baya kula kuma da haƙƙin taimakawa miskini abinda musulunci yake nufi da miskini miskini ba wa mai ido ɗaya ko marasa idanu ko gurgu ko kurma ba shi ake nufi da miskini ba a ka'idar musulunci miskini wanda kullum bai da abin da zai cira nan sai ya yi fafutuka da kyar ya samu shi ake cewa miskini mai ƙaramin ƙarfi. To shi wannan asi ɗan wa'il, wala ya hudu baya kwaɗaitar da kansa, baya ƙoƙarin kwaɗaitar da waninsa ala ta'amil miskin bisa ciyar da mai ƙaramin ƙarfi. Allah akbar. Wannan Sura ta sauka akan asi ɗan wa'il. ko kuwa walidu dan mugira shi wannan dan wa'il ko walidu dan mugira ko ku kamar sa Abu Jahal manyan garin garin Makka shi Abu Jahal ya kasance an bar masa wani maraya kana wasiyan ala yatimin ya kasance Abu Jahal an bar masa akwai maraya a karkashin sa yana kula da shi faja'a uryanan yas'aluhu min mali nafsihi sai wannan marayan da yake karkashin Abu Jahal wata rana sai ya zo masa ba riga ba wando saboda rashin kula da haƙƙin maraya da yazo sai ce ina so ka bani abin da aka bar mini na gadan mahaifina tunda an ce a karkashin kularka yake Abu Jahal da zafin rai da nuna ba a kyauta masa ba fa dafa'ahu sai ya bashi shikenan wa yasihu wannan aya tana ba da ingancin cewa mutanen jahiliya farko farkon musulunci ba sa ba da haƙƙi akan magada li'annahum domin su mutanen farkon musulunci mutanen jahiliya kanu layuwar rasunan nisa'a ba sa ba da gado a mata idan aka mutu aka bar ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata da yara sai su rabe kudin a junansu su ‘ya'ya maza manya in an ce ya ba za ku ba wa mata ba sai ce a mata ba a ba su gado ya ba za ku ba wa yara ba sai ce a yara ai nauyi ne akan manya ba sai an ba su ba to haka suka saba suke har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya ce musu wala khuddu fadhalika allazi yad'ul yatim sune wanda suke koran wato marayu waya nan an ce me yasa ba za ku ba da su ba za ku ba su ba sai ce inna ma yahuzul mala man yata'anu bis sinani wa yadribu bil husam ai wanda ake bashi dukiya wanda zai iya harbi da kibiya ne da kuma wanda zai iya sara da takobi a takeice wai namiji mai karfi mayaki to sai aka saukar da wani aka ce a'a Allah ya riga ya raba kowane ma'abucin gado a bashi gadansa lirrijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabin maza akwai kasansu mata akwai kasansu namiji zai iya ninka mace sau biyu a gado amma a ce za a hana mace dan bata yaki ko ko bata kasuwanci wannan ba musulunci bane fa zalika allazi shine wannan da yaddu'ul yatim yake ijewan maraya da kunci kuma wala yahuddu baya kwadaitar da kansa baya kwadaitar da ghairuhu waninsa ala da amil miskin bisa ciyar da mai karamin karfi saboda haka rashin ciyar da mai karamin karfi haramun ne a addinin musulunci in dai kana da abin da zaka ciyar da shi din gafiluna sun rabkana ba sa iya kokari wajen ciyar da masu karamin karfi na'am
فويل للمصلين na'am الذين هم عن صلاتهم ساهون نعم.
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راءون ومراءون الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya gaya mana haƙƙin kowane irin mutum da wa'incan asalin sauka masu ƙareta tashin ƙiyama da masu korewan marayu ba sa ba su haƙƙinsu masu ƙin kwaɗaitarwan kansu da kwaɗaitarwan wasunsu wajen taimakon masu ƙaramin ƙarfi ciyar da su to laifinsu da aka sake ambata mana a cikin wannan aya da za ta nuna mana ayar ta Madina ne sai Allah ce fa wailul lil musallin bone da azaba ta tabbata lil musallina ga masallata wal ma'ana anna du'a alaihim bil waili ana addu'a ana iraye ga masallata da azaba mutasabbabun an hazihi sifati zamima wanda ya zama musu dalilin azabar saboda wa'annan sufofi na azange anan maimakon yadda ya tafo din yace fa wailun lahum ne amma sai yace fa wailul lil musallina sai ya fada masallatan mawri'ul murmar ne da annahum ma'a takzibi fa wailun azaba ta tabbata للمصلين كما صلاتا وهذا على ان سوره كلها اما مكي او مدني wato wannan sura ko dai a makka aka saukar da ita ko a madina falwailu azaba muta'alliqun tara tayu a wannan aya bil musallina ga masallata al mawsufina wanda aka sifanta su bi kaunihim da kasancewarsu an salatin sahun suna rabkana a cikin sallarsu saboda haka mai sallah rahama daga Allah da jin kai ne ya kamata a gare shi amma anan sai aka ce fawailun azaba ta tabbata lil musallina ga masallata waina irin masallata ne aka azaba ta tabbata gare su allazina hum sune wa'annan da an salatihim daga barin sallolinsu sahun suna rabkana gafiluna suna rabkana yu'akkirunaha an waqtiha suna jinkirtar da sallar daga barin lokacinta azhar sai ta kai lokacin la'asar la'asar ba za a yi ba sai ta shiga lokacin magariba magariba sai ta shiga isha asubahi kuma sai rana ta kudu to wannan shine jinkirtawan allazina hum sune wa innan da an salatihim daga sallolinsu wato kamar ka ce fi salatin cikin sallolinsu sahuna suna rabkana ba sa cika ruku'unta ba sa cika sujudarta ba sa yin ta akan lokaci ba sa cika ka'idojinta Allahu akbar tarikuna laha ra'asan ko kuwa allazina hum sune wa'annan da an salatihim daga barin sallolinsu sahuna suna rabkana ko suna rabkana suna jinkirta ta ko ko tarikuna lahara asan gaba ɗaya ma suna barinta saboda haka Abdullahi dan Abbasu radiyallahu anhu yace an saukar da wannan sura ne saboda munafikai humul munafiquna sune munafikai yatrukuna salata suna barin sallar farilla idza gabu anin nasi in kaga sun yi sallah sai sun san ana ganin su amma in suka fahimci gurin ba a ganin su ba za su yi sallar farilla ba wa yusallunaha fil alaniya kuma in ana kallon su a sarari za su sallace su in sun sa akwai mutane a wurin wa amma man taraka salata amma duk wanda zai bar sallah wa huwa mu'minun muwahhidun yana da imani kuma ya ta Allah kuma amma ba da gangan ya bar sallar ba ba dan walakantawa ya bar sallar ba to fa wailul lil musallin ba ta tabbata a gare shi ba mutum ne mai ta Allah musulmin kirki mumini ne sai wani uzuri wani dalili mai karfi sai ya sa jinkirta sallah a zahar har ta kai da asar ko al'asar har ta shiga lokacin magriba to wannan ayar fa wailul lil musallin ba ta kansa amma dai fa huwa asir amma dai koda wannan ayar ba ta kansa malamai suka ce amma dai yana daga cikin masu saban Allah alaihi ya zama wajibi akan wanda yake jinkirta sallah ba dan kin sallar ba ba dan walakanta ta bai ke jinkirta ta abin da ya kamata an ya tuba ya kamata ya tuba wai kari ha ya biya ta fa in mata wa huwa musirrun ala tarkiha idan mutum ya mutu ya tabbata akan bazin sallah amma ba da gangan ba ba kuma ya ce sallah ba Allah bane ya wajabta a yi shi dai ya bata ne yana tsaye wannan sallar ya tsallake wannan to fa huwa ta hatal mashi'ati wannan yana karkashin kaddarar Allah idan ya mutun Allah ya ga dama ya daure shi shekaru dubban ɗaruruwa a cikin wuta kuma in ya so ya shigar da shi aljanna matukar dai musulmi ne wa amma in taba amma idan mutun ya tuba da ya tuba aka ce ai ka bar salloli na shekara guda sai ce ani ban sani ba lokacin ban wuce shekara 20 ba ina samarta sai aka ce tun daga shekara 17 aka yi zama kullun ya kamata ai sallah sai ce ai ban sani ba ya zo ya tuba yana ramawa yana ramawa yana ramawa fa mata qabla tamamihi kafin ya marama salloli ake bin sa sai ya mutu an ce me yasa ba ka ai ya dauka lokacin ba ta zama wajibi akan sa ba aka ce kana da shekara nawa yace bai wuce shekara 20 ba tukun sai dai kai shekara 20 ya fara sallah sai aka ce to zaka rama sallar shekara uku yace to ai ba san haka bane ya tuba ya fara rama sallar shekara uku sai kwanan sai kare kafin ya gama to wannan malamai suka ce tunda bai sani ba fa innahu maghfurul lahu Allah zai iya masa gafara to shi wannan wailin din ba ta cikin wannan da Allah yake ce azaba da bane ta tabbata ga masallata azaba da bane da ta tabbata ga masallatan sai waɗanda suke sallah din suke rabkana bus damu da sallah akan lokaci ba bus damu da ita su yi ta yadda ya kamata ba za su yi ta yadda suka ga dama su ne wannan azaba ta tabbata gare su allazina hum su wane ne wanda azaba ta tabbata gare su su ne wa'annan da yura'una fis salati wa ghairiha suke yin riya suke nuna wani akalla cikin sallolinsu da wani sallolinsu. Allah zai na humsu ne wa'innan da yura'una suke riya, Allah akbar. Domin shi mai riya, alamar riya idan mutane suna ganinsa zai yi ƙarfin jiki wajen ibadar, in ku mutane ba sa ganinsa zai iya ƙinyi, to shi ne alamar riya. Walmura'i, shi mai riya, ya zaharul a'amala zai iya bayyana wato aikin nasa yaran nasa amalu yaran yaran nasa amalahu zai iya nuna wa mutane aikin sa wahum yarawnahu idan suna kallon sa zai nuna yana yi saboda su yabo gare shi shi ko munafiki da bamban tsakanin bambancin munafiki da mai riya shi ko wal farqu bainal munafiq wal mura'i bambanci tsakanin munafiki da mai riya annal munafiqa shi munafiki koda yana sallah to yabtul kufr wa yazharul iman zai boye kafirci a zuciyarsa amma zai bayyana imani koda kaga yana sallah abin da yasa zaka ga yana sallah tsoron kar a ce kafiri ne a ki mu'amala da shi ko ku a dauki hukunci a kansa to shi munafiki kenan munafiki zai boye kafirci zai bayyana imani idan yana tare da mu'mine musulmi zaka ga yana sallah amma in ya san ba a kallon sa kwata kwata ba zai yi sallar ba ba zai gwada ta ba to munafiki kenan shi ko mura'i ya zaharul a'mala zai iya bayyana ayyukan sa ma'a ziyadatul khushu'i tare da dan ƙarin kankantar da kai liya'ata kida fihi man yarahu annahu min ahli din wa salat saboda zai kulle duk wanda ya ganshi za a ce a aiwa na mutumin kirke ne aiwa na mutumin mai kyakkyawan ayyuka ne amma kuma yana so in an gan shi a yabe shi in ba za a yabe shi ba zai samu rashin ƙarfin jiki wajen aikatawa amma man ya zaharun nawafil duk wanda zai bayyana ayyukan da ba na dole ba kamar sadaka kamar wasu na filfili abinda ba ya zama dole ba liyukuta da bihi amma shi ya bayyana wannan aikin ne don mutane su ga su koyi da shi wa qalbuhu kalisun ma'allahi kuma zuciyarsa ta tsarkaka ta yi tana da tsarki tare da Allah ke da ikilasi yake don Allah ke wannan aikin to falaisa bi mazmumin wannan ba za a zarge shi a ce na ba saboda kariya yawanci takan taho ne dama a ayyukan da ba na farilla ba amma idan aikin na nafila ne an fi so mutum ya yi shi daga shi sai Allah amma in na farilla ne ka shigo cikin mutane kai dan kai daman kowa yana kansa wannan aikin amma kai sai ka kulle aikin nafila ne ba kai sai ka zo ka cikin mutane kana yi amma kai bukatar ka dan mutane su koyi da kai sai ka zo kana azumin alkamis da litinin ko ko azumi uku a dukkan wata amma kai dalilin da yasa kake kayan ayi ne dan mutane su koyi kace yana da lada to nan babu laifi amma azumin ramadana dan kayan azumin ramadana ka bayyana ina yi wancan ba ina yi wancan dole kowa yana yi wannan bari a cikin sa to wanda Allah yake zargin nasu sune allazina hum yuraquna wanda suke yin ayyukan su ba dan Allah ba dan akalla a gani kuma wayamnauna al-ma'un wayamnauna al-ma'una Allahu Akbar. Suke hanawan alma'un abin aiki, abin amfani na yau da kullum. Abin amfani, abubuwan da ake amfani da su na yau da kullum ba sa bayarwa aro. Kamar malam mufassir ya ce kal ibra, kamar allura, an ce wane, do Allah ban aran allura, kana da ita sai kace ba zan bayar ba, ko ku kace ban ne. walfat wane ban aran gatarinka mana sai ya hana walqidir wane ban aran tukunya kana da shi sai ka hana walqas'a wane ban aran kwano zan zuba wani abu nawa kana da shi sai ka hana to wannan ma ya shiga cikin wannan zargi wayamna'unal ma'una kenan to ma'un malamai sun yi maganganu da yawa akan sa wato ma'uni ismu jami'in linafi'il baiti wani abu ne wanda ake amfani da shi ya tattara duk abin da ake aiki da shi a cikin gidaje na yau da kullun shi ake cewa ma'un kamar su tukwanan kamar su abubuwan sara su magirbi su gatari wa alaihi darajal mufassiru akan wannan magana shi mufassiru ya nannade maganarsa saboda an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace kunna na udul mauna ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariyatud dalwi wal qidr Abdullahi dan Abbas yace mun kasance muna kirgawan mauni abin aikin yau da kullun a zamanin Annabi yana da rai kamar guga kamar tukunya to mun kirga shine mauni shine abin amfani na gida na yau da kullun malamai suka ce wa hadha ahadu tafasir dil ba'un wannan ɗaya kenan daga fasarar ma'un wakila wasu malama suka ce wa yamna'una al-ma'una wa'inda suke hanawan zakka wasu malama sun ce al-ma'un shine zakka domin zakka ita ita ma ai abin taimako ne ko zakar amfanin gonan kaga in ka ba mutum ka sai maka masa ko zakar dabbobi ko zakar kuɗi wakila wasu malama suka ce ma'un huwa ma la yahillu man'uhu duk abin da bai halatta a musulmin kirki ya hana ba to in ya hana ya hana ma'un kamar misalin ruwa kana da ruwa ya saura ko kana da rijiya ka ja ruwanka kayi bayi ko kana da rijiya ka ɗiba kayi bayan amfanin lambunka to in ka hana ka shiga cikin waye mana ƙunar ma'un wal milhi kamar gishiri in kana da sauran gishiri kayi miyar ka in aka tambaye ka kar ka hana wannan kamar wuta ko ashana ko ko wuta in an fura idan makwabcinka ko na kusa da kai ko na anguwarku ba shi da ita zaka ya je zai ɗiba sai ka ce ba zai ɗiba ba shi ma ya saya mana wayal haqu bizalika ana hadawa da wannan irin bi'ir kamar rijiya ko kai ka tauna rijiyar karka hana ruwan watanur ko murfu ko abin ɗana mata da makamancin wannan wakila wasu malama suka ce wa yamna'una al-ma'un huwa al-ma'rufu kulluhu allazi yata'adahu an-nasu fi ma bainahum abinda ake nufi da ma'un shine duk abin kyautayi wanda mutane suke mimi kakkaya a tsakaninsu suke taimakon junansu shi ake cewa ma'un wa fi hadhihi al-aya a wannan aya zajarun anil bukul bi hadhihi al-ashiya'i al-qalilati al-haqirati akwai tsoritarwa da rowar ba da wa'annan kankanan abubuwan da ba taka kaza sun karya ba fa innal bukula biha fi nihayati al-bukuli domin rowa da allura ko matsefata ko magirbi ko guga ko wuta ko makamancin wannan ka hanawa makwabcinka ko ka hanawa wanda ka san shi wato matsakar kenan kololi wajen rowa malamai suka ce wa yustahabbu an yastaksira ar-rajulu fi baytihi mimma yahtaju ilayhi al-jiran ya zama mustahabbi ana so namiji an yastaksira ar-rajulu namiji ya yawaita da bai fi karinsa ba wanda za a iya aiki da shi a angosu ko a makwabtansu fa yu'irahum yana da kyau ya ba su aro wa yatafaddala alayhim dan duk wanda ka ba aro ai ka samu fifito a kansa wala yaktasiru alal wajibi sai abin da ya zama wajibi zai bar ba a'a abin da ma ba dole ba in an nemi taimako na aro din ka bayar kai kokari gidanka in dai ba ya zama dole ba kar a rasa magirbin dan an zo an ce aban aran magirbi zaka bayar aban aran fartanya matoni allura matsefata apil guga daro da duk abin da dai yau da dan wani gishiri dan wani barkwano duk in kankanin abubuwa dai in ba ya zama dole ba in an tambaye ka yana da kyau ka bar shine baka shiga zargin waye mun qul lama'una ba saboda haka in kana hanawa kana da shi ka shiga karkashin wannan aya in ko baka da shi ne ya zama baya da ka iya shikenan ya zama laruri wannan surar anan ta tsaya ta karantar da mu abubuwa kamar guda uku ko guda hudu na farko ƙaryata tashin kiyama na biyu ta koyar da mu kar ana walakantawan maraya kar ana kuntata masa kar a hana masa haƙƙinsa na uku ta gaya mana bala'in rashin ciyar da masu ƙaramin ƙarfi ko kwa rashin ƙoƙarin taimakawa matan ƙarfi daga na fudu ya mana magana akan sallah sai an ga dama ai sallah har aka ce fawailul lil musallin masu yin sallah a lokacin da suka ga dama ba sa yin ta yadda ya kamata ba sa cika ruku'unta ba sa cika sujadarta babu kushu'i a cikin sallar ba kankanta da kai ba tsoron Allah wannan ma azaba ta tabbata gare shi sai kuma daga ƙarshe ya mana zancen masu riya a ayyukansu da kuma masu hana abubuwan taimako wanda bai kamata a hana ba suna hanawa to anan za mu ɗauki abu guda biyu ko guda uku mu ba da misalai da su ƙarƙashin yadda malamai suka yi bayani a kai akwai hafiz imamu zahabi wani shahararren malami na duniya wanda ya wani littafi ya tara ya faɗi kaba'irori masu yawa kaba'irorin sun kai saba'in da wani abu daga cikin kaba'ira wato abin da yake Allah yana iya kama mutum da laifi har ya kona shi ya dawumar da shi a cikin wuta shine rashin kokari wa taimakawa marayu fazalika allazi shine wannan da in kace asi din in kace walid in kace abu jahal din to ana bada misalin amma kowa mai hali irin su ana hali ne marar kyau allazi wannan da yad'ul yatim yadfa'uhu bi unhum yake korewan maraya da ƙarfi da tozartawa baya bashi haƙƙinsa ba taimakonsa saboda haka a cikin wannan aya an zargi masu wahal da marayu an zargi masu kuntata marayu an zargi masu hana dukiyar marayu an zargi masu tirsasa su a matsayinmu na musulmi kaba'ira ne ana tirsasa marayu wanda suke ba su da iyaye Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da dama ya ce duk wanda Allah ya jarrabe shi da maraya marar iyaye lahu ne auli gairihi wannan marayan nasa ne wato yana da dangantaka ta jini ko kuwa marayan na wani ne ba shi da dangantaka to idan dai kana taimaka masa kana kyautata masa annabi ya ce da ni da shi in an je aljanna sai yayi haka da yatsunsa da wannan yatsan da wannan da ni da shi kamar haka za mu shiga aljanna duk mai kyautata maraya annabi ya ce da shi da wannan mai kyautata maraya ranar lahira za su shiga aljanna kamar haka saboda haka ashe maraya kyautata masa ibada ce wacce take wajiba kuma ana iya samun aljanna dan wannan kyautata marayu sai musulunci ya nuna mana kamar ya ne ne maraya yake maraya a musulunce duk namijin da bai kai shekara goma sha bakwai ba sunansa maraya duk namiji ɗan ƙasa da shekara goma sha bakwai maraya ne duk matar da ba a aurar da ita ba ta tafi gidan mijinta ita ma mareniya ce saboda haka wa'ina za a yi ta taimaka musu mace daga san da aka ɗaura auren ta tafi gidan mijinta ta zama ba mareniya ba haka namiji daga san da ya kai shekara goma sha bakwai ya zama ba maraya ba to ƙanƙanan marayun nan ya kamata a taimaka musu da duk abin da za a iya taimakawa domin limisi da haza fale amalin aminuna kamar misalin wannan ɗin masu aiki sai aiki baka tabbatar ba kai ma wata za ka bar marayu wale kashan lazina lautar ku min kalfihim zurriyatan dha'afan kafu alayhi falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida kowane irin ma'aure ba mamaki baya tsoron shi ma zai bar wata zuriya kankana zurriyatan dha'afan kankana wanda ba su kai shekara 17 ba ba zai ji tsoro ba in bai kyautata wa marayan wasu ba to kaka yake tunanin za a yi anasa saboda ka wajibi ne kamar yadda muka samu kanmu a wannan duniya ta yanzu ga yaƙe-yaƙe ga jinyoyin da suke ta ɗauke maza suke barin mata da yara saboda ka ai ƙoƙari a kyautata marayu in aka kyautata musu za a samu alkhairin duniya da lahira wani bawan Allah a zamanin da ya gabata musulmi ne amma mai sabo ga ibada amma ga sabo duk abin da Allah ya hana yana iya yi amma kuma abin da musulunci ya faɗa yana iya yi shi kenan sai ji an ce kyautatawa marayu abu ne wanda yake mai kyau wanda Allah yake son sa sai ga wani maraya yana tafiya ɗan ƙarami sai ce kai yaya sai ce eh ba ni da baba domin shi ɗa'in bai da baba shine ake ce maraya wanda ba shi da uwa ba maraya bane a larabci a musulunci in dai mutum uwarsa ya rasa ba mara ba ne ai yana da baba yana da mai fafutuka sunansa latimi al-yatim wanda bai da uba al-latim abun mari shine wanda wanda uwarsa ta rasu wai abin da yasa zama abun mari saboda saboda idan idan yana da uwa uwar za ta je ta yi aure a wani gida idan ya samu wasu yara a wani gidan ai ba 'ya'yan mai gidan bane in ana abu za su na marinsa shi yasa ake cewa wai abin mari kuma in yi kuka na ba mai bin bayansa wata tun daga ba lalle kowane miji bane in aure mata zai daidaita ƴaƴansa da ƴaƴan wannan matar to shi yasa laraba suke ce wanda bai da uba shi ne maraya wanda ba shi da uwa shi kuma ladimi ne abin mari to da ya samu wannan yaro ya je ya ce ba shi da baba ya kyautata masa ya masa ɗinki ya ba shi kaya ya ci gaba da ciyar da shi abinci shi kenan yana nan yana wani aiki kuma ayyukansa marasa kyau ya ci gaba da yanayi sai ya kwanta barci sai ya kwanta barci yana cikin barci sai ga an yi tashin kiyama da aka yi tashin kiyama sai aka nuna masa ayyukansa masu kyau yayi kaza yayi kaza yayi kaza aikin musulunci amma kuma ga munanan ayyukansa sai aka je aka gwada ayyukan da aka gwada a cikin sai aka ayyukansa munana sun fi yawa sai aka sashi a hannun mala'iku aka ce a tafi da shi gidan wuta yana tafiya yana tafiya yana tafiya kirjin sai yana bugawa an doshi gidan wuta sai ga wannan yara da ya kyautata masa sai yara ya ce kai ina za ku kai shi ku dakata mala'iku suka ce ba za mu dakata ba Allah ne umarce mu ya ce kai ku dakata sai mala'iku suka ji an kira su ta gun da ba sa gani amma suna jin kira kai ku dakata tunda wannan wannan yaro yayi ce ku dakata ku dakata yace abin da yasa nace ku dakata wannan mutumin na san shi ya mun kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya aikata min alkhairi saboda haka ina so a bani cetonsa ubangiji yace to ku ba da ceton shikenan ya ya ya koma da yake mafarki ne sai tashi a firgice da ya tashi a firgice a yace ya akai haka da ya je tambaya ya fatawa sai aka ce eh ai wannan aikin da kai ne saboda haka daga nan sai ya kyautata ayyukansa ya daina duk aikin banza ba da ba sai ya mutu kaga Allah ya karbe shi kenan to saboda haka kyautata marayu abu ne mai kyawu eh duk yan shekarun nan bai jima ba yan shekarun akwai wani abu mamaki da aka yi a Misra duk abin sabon yi ne bai jima ba wani bawan Allah dattijo balarabin Misra sai ya haɗu da rashin lafiya ana magani ana magani ana magani ana magani har aka je gun babban likita da yake misir sun fi nan ci gaba wajen teknolojin magani suka gwada suka gwada suka ce bawan Allah wannan jinyar ta kafa a cikin zuciya take saboda ka mu misir ba mu kai mu maka aiki ba amma abin da ya kamata ka je ka ka tafi ƙasar turai ka tafi ingila idan ka je ingila in aka dace suna da ci gaban da za su yi aiki amma za ka warke to baya so profeso ne ma babban malami ne baya so kamar nan ƴaƴa da jikoki suka ce ai tunda an ba da shawara in an ba da shawara neman magani ai ba a ke aka matsa masa aka tafi asibiti da aka je asibiti London aka yi tagwaje-gwaje aka yi tagwaje-gwaje aka yi tagwaje-gwaje suka ce eh hakika likitanka da ya faɗa na Misir hakika rashin lafiyar naka ya shafi zuciya amma yanzu a gwaje-gwajen da muka yi wata jijiya ce daga cikin zuciyarka ta daina aiki da ya kamata aikin da ya kamata ta yi ta daina idan kuwa aka kai samu sati guda ba a ɗauki mataki ba a aikin da take an ba ta dama ta yi aikinta to ba kai ba rayuwa sai ya ce to menene abin yi tunda shawara can aka ban likitoci ne suka ban shawara yanzu ko me shawarar ku inda ku na sama da wa'incan ne suka ce shawarar mu ai babu makawa daga nan zuwa sati daya sai a maka aiki yace to ai ban zo da niyyar aiki ba suka ce to ko baka zo da niyyar aiki ba ko dai ka maka aiki ko ka ga abin da zai same ka daga nan zuwa sati yace to do Allah ku bani dama zan je gida Misra na shirya idan na shirya to zan dawo za a min wannan aiki suka ce to ga magunguna na sati ɗaya kwayanni kar ka yadda ka rabu da shansu amma karka yadda satin ya shika baka nan nan bawan Allah aka hau jirgi ya taho misra ya ce gashi gashi ga abubuwan da likita ya gaya masa kuma ƙwararre ne ya ce suka ce yan uwan suka taru kaga wanda aka cimar in yi sati ba ɗauki mataki ba ai kaga za a yi kuka suna fargaba suna fargaba shi kenan aka aka aka daddafa shi dai ɗan taka ya je ya zauna da ya je ya zauna bayan kwana ɗaya suka ce ba maganin da ya baka ne ya ce ga maganin da aka ina sha sai ya yi tunani a matsayinsa na musulmi sai ya duba waje da ya duba waje sai ya ga wani mai sai da kayan abinci a cikin abincin har akwai nama yana sayarwa sai ya ga wata tsofuwa a gefen mai nama idan shi wannan mai nama ya doka da gatari ko zai yanka da wuka duk wani abin da ya faɗi gefe sai ita wannan tsofuwar sai ta je tana ɗiba tana ɗiba tana tarawa idan rana ta sai ta tafi da shi kwana ɗaya kwana biyu sai ce wai wannan ɗin me take yanzu har a nama ma za a tsaya ana wannan kalan aka ce ai ranka yadda kaji kaji kaji kaji kaji kaji dalilin da yasa tana da marayu ne kuma kankana kuma marayun ba wanda za su ɗauki dimata sai ta je ta yi yawo ta ɗan samu abin da za ta samu ta ci da iyalan da marayunta sai ce to a kira mar ita yana magana da kira a kira min ita aka ce ke haka ne abin da aka faɗa ta ce eh haka ne yace kamar naman kamar kilo nawa kuke iya ci ta ce a mutumin da yake tara kasusuwa da dan wanda ya faɗi in kilo ɗaya aka samu ma ko kilo biyu ai ya isa yace ki faɗi abin da kike so ta ce abin da ya samu shi kenan sai mahaucin ya aka lissafa aka ce za a bata kilo biyu kullum ya ce nawa ne aka ce ga shi kudin aka lissafa aka ce to wannan kilo biyun a yi sau ɗari uku da hamsin da hudu adadin kwanakin shekara ya take ya ɗauki kudin ya bayar amma hausin yace a ci gaba da baka ba an yi haka ba a wuce kwana biyu ba sai fara jikinsa ya fara sauki da sauki shikenan kwana uku sai ji ya dawo hayyacinsa sai daina shan maganin da aka bashi kwana hudu sai zama yana iya tafiya ba sai an rike shi ba dan kwana na hudu sai ya ce to fa akwai shawarar da likita a London ya gaya masa saboda ka dole zai je shi saboda sauƙin da ya ji bai san ta inda sauƙin ya tafi ba ashe shi ga maganin da ya yi ya taimaki baiwar Allah Allah ya taimake shi in tansurullah ya surkum ko shikenan da ya tafi ya rige bai wuce kwana biyu ba wannan kwanakin su kare sai aka je gu likita likita yace ya na ganka da dan karfin jiki ko maganin namu yayi aiki ne yace ranka da ai da na sha na kwana biyu zuwa uku sai na daina sha yace kada na sha amma kake iya tafiya yace eh aka shiga lab gun gwada-gwada aka yi ta gwadawa aka yi ta bincike aka yi ta bincike likita ya fito ce wani asibiti kaje da kaje ka kasar ku misra ya ce wallahi ba asibitin da naje ya ce to ai wannan jijiyar da ta daina kaiwa jini ta daina aikin yanzu ta dan ba bukatar aiki ta komo lafiya kalauta kamar ta saurayi dan shekara talatin sai ya ce to tun da ka faɗa ka kaji abin da ya faru gare kaji kaji kaji kaji kaji sai ce kai lallai addinin naku addinin gaskiya ne ya dawo gida misar aikin da ba a yi ne ya ci gaba da rayuwa malamai suka ce me ya ja masa haka taimakon masu karamin karfin nan taimakon wannan mata da yi da kuma ƴaƴanta maraya saboda kai maraya kamar zamanin mu da muke ciki yanzu abin a taimake su ne kuma in an taimake su za a samu alkhairin duniya da lahira wannan na kusa kusa kenan sai can idan muka koma can baya magabata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an je an yaƙi akwai wani yaƙi da ake cewa gazwatu mauna gazwatu mauna wani yaƙi ne da aka aka kashe sahabban manzon Allah manya manya da yawa shikenan daga ciki wanda aka kashe an kashe kanin annabin Ja'far bin Abu Talib wanda ya tashi a gidan Abbasu shi ko sai da Ali ya tashi a gidan annabi ya'yan Abu Talib ne to da aka kashe wannan bawan Allah sai annabi ya ce ya ga iyalansa suna ta kuka suna ta kuka sun kasa hakuri an dawo a wannan yake ce aje a ce musu su yi hakuri aka ce ya rasulullah ai saboda Ja'far dan Abu Talib mutum ne wanda ya tsaya a gidansa sosai yana musu hidima sun kasa hakuri ce a ce do Allah su yi hakuri shine ya ɗebo ƴaƴan kankana yace bakwa so na zama kamar babanku ku yi haƙuri ma ba kwa so na zama kamar babanku ku yi haƙuri duk abin da babanku yake muku ja'afaru ni ma zan muku aika ne na ni ja'afar din da Abu Talib din da baban manzon Allah uwa ɗaya uba ɗaya shikenan suka yi haƙuri annabi ce to ku taimaka wa waɗannan marayan ku aika musu abinci gidajensu saboda sun samu wani abin da ya shagaltar da su ba za su iya samun dama suna yin abinci a kwana uku ba shine dalilin ne san aka yi rasu ake aika abinci kwana uku kuma annabi kan dauko su ya taimaka musu in aski ne a aske musu kansu ya ba su duk abin da yake ba wa yaransa annabi yana cewa maraya ne mai kyau gidan da yake da maraya yafi gidan da babu maraya duk mai taimaka maraya Allah zai taimaka masa duk mai wahal da maraya yake tozarta maraya Allah zai tozarta shi sai abin da aka yi kamar shekaru 600 ko 700 ba wannan shekara 2000 da wani abu ne sha'anin annabi to abin da ya faru kamar shekaru 600 zuwa shekaru 700 baya akwai wata baiwar Allah tana daga cikin manyan mutanen nan ana ce mata alawiya banu alawiya wato ta hada dangantaka da sharifai suna cikin kwanciyar hankali da wadata da jin dadi sai mijinta ya mutu da mijinta ya mutu sai ya zama an batta da marayu kuma saboda babbar mace ce kuma mijinta babba ne sai ta ji tsoron shamatatul a'da'i sai ta ji tsoron in ta tsaya a garinsu da an san ta cikin walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali tana bin guraren mutane tana neman taimako kamar ta tozarta sai ta ce ba za ta tsaya a garinsu ba ita sai dai ta gurin hijira ba ita ba zama a garinsu ta ɗebi yaranta suna tafiya suna tafiya sai suka je wani gari suka je wani gari ta je da wajen asubahi sai ta ajiye yaran a cikin wani masallacin da an idar da sallah ba kowa a ciki sai ta tafi garin da ta je garin sai ta ce garin akwai musulmi akwai wanda kuma ba musulmi ba sai ta ce to tunda ni musulma ce bari na je gun wanda yake musulmi na koka masa je ta yi sallama ta ce bawan Allah ni ga halin da nake ciki ina tare da marayu kuma ina da ƙaramin ƙarfi saboda haka ina so kamar yadda Allah ya taimaka maka ka taimaka mana da abin da ya sawwaka sai ya zuba daga ido ya ganta ya ce "Ah, ke kin yi magana taki ta yawa kin ce ke mai ƙaramin ƙarfi ne kin ce baki da komai kin ce kina da marayu a wani gari kike ina ne garinku ta ce tun da na ce ka taimaka min aizancen ka tambayin ina ne garinku sai ce to ina ne shaidun cewa ke da gaske marayu ne mutane ƙarya ta yawa irin abin da da dama mutane yanzu an zo neman taimako suke faɗa muta ƙarya ta yawa saboda ka me shaidar ki cewa ke dinna mare kina da mare ne ya kina da marayu kuma mijinki mutuwa yayi tace in zaka taimaka min fi sabilillahi ka taimaka min dan yanzu in nace sai na je na nemo shaidu ina zan samu shaidu ba a garin nake ba saboda sai ce to ni ba zan taimaka miki ba dan ƙarya kike ya raba da ita sai ta tafi gurin za'imin garin wato wanda za a ce kamar shugaban garin amma baya sallah wannan ta zo gun shugaban addini ga yadda ya mata wanda yake nata ne sai ta zo gun za'imu za'imul balad kamar a ce sarkin garin ta zo ta ce gashi gashi ga abin da ya sama ina tare da marawi ina kwana kaza ban ci abinci ba ga halin da nake ciki sai ya shiru ya ce to ina marayin suke ta ce marayin suna can gefen gari sai ya haɗa ta da wani yaransa ya ce inda gaske ne a je a ɗebo marayin bugansu ina aka je aka ɗebo marayu ya ce eh lalle da gaske ta akwai marayin don wasu za su iya cewa akwai marayin ko kuwa suna da larura amma ba su da larura aka je aka sa su gida aka dafa abinci aka ba su abinci aka ba su gun kwanciya suka futa wannan baiwar Allah ta ce alhamdulillah ta samu gundin da za ta futa kan da dare yayi shi wannan mutum da shi wancan wanda ya hana sai suka yi mafarki a lokaci ɗaya kuma suke ganin abin da suke gani shi wannan wanda ya hana sai ya mafarki da ya mafarki sai ya gaishe a wani sarari a sararin kuma sai ga akwai wani gida a sama shikenan yana tafowa yana tafowa da yazo sai ga gidan bai taba kallon gida mai kyawu irin wannan gida ba a shefotan aljanna aka nuna masa da ya duba gefe sai ga wani mutum balarabe fari kyakkyawa da fararen kaya sai ya sallama sai ya amsa masa sai ce in za a ban dama ina so na shiga gidan nan sai shi wanda yake tsaye a gefe sai ce a'a wannan gidan la ya kuluhu illa muwahhidun lillahi ta'ala ba mai shiga wannan gidan sai mai kada ta Allah sai ce ai ni ma musulmi ne ina kada ta Allah sai ce ina shaidu ni ba san kai musulmi ina shaidar kai musulmi kaga wacce wancan maganar ko shi ko wancan wanda yake za'imul balal wanda yake baya sallan shi ma yana kallo ga abin da ake yadda wannan yake kallo shi ma aka ce masa wannan gidan shi yasa shi ma ce yana so shiga aka ce a'a ai ba za ka shiga wannan gidan ba sai dai in zaka musulunta in ka musulunta naka ne in dai ka musulunta gidanka ne shikenan sai farka shi wancan sai yana yana farkawa shi ma nan yana farka gari yana wayewa sai shi wannan wanda ya hana wannan mata da marayinta ya hana shi masauki ya hana su masaukin sai zo ce do Allah ka taimaka min ka ban wannan matar zan sauke ta ya ce a'a ai ba zan baka ba ya ce do Allah ga dinare dubu ga dinare dubu tukuicinka ne don Allah ka taimaka ta zama ba kuwata ya ce ai ko dinare nawa ka ban ba zan baka ba ai abin da ka gani ba ka yi mafarki kaza ba da kaga kaza da kaza ni ma ai na ga wannan kuma an ce mun idan musulunta nawa ne saboda haka sai karɓi musulunci a gun wannan babbar mata baiwar Allah uwar wa'annan marayu shikenan ya musulunta bai dade bai mutu shi kwana ya koma da takaici yana jin haushi me jawo haka kula da marayu saboda haka mu yi kokari mu kula da marayu kuma mu yi kokari mu kula da masu karamin karfi da marayan da miskinin duk ana bukata a taimaka musu ita kwa sallah in ana yin ta yadda aka ga dama to fa ba sallah ake yi ba duk wanda sallarsa sai san da ya ga dama yayi baya cika ruku'unta baya cika sujudar tauto wannan ma ba sallah bane annabi Musa alaihi salatu wassalamu da yake kalimullahi ne abokin mazantan Allah ne kowane lokaci na iya magana da Allah wata rana yana cikin majalisarsa an taru bani Isra'ila sun cika sai wata mata ta zo tana tafiya a hankali tana lama ta ce ya musa annabin allah ya ce na'am ta ce na zo ne da fatawa ya ce menene ta ce wallahi wani aiki na yi kuma ina so ka sama mu mafita a matsayinka na annabin allah mursali ya ce wani irin aiki ne kika yi ta ce ni dai allah ya jarrabe ni na samu ciki ba tare da aure ba da cikin ya girma na haife shi na ga na haifi ɗa namiji sai na ji tsoron kar ya tashi a ce bashi da uba shi abin zargi ne abin zargi sai na dage sai na kashe shi annabi musa alaihi salatu wasallam ce kai kai dakata dakata dakata sai ya sa fadawa mutanen da suke gwamnati fita ku fita da ita waje dan wannan laifin da ta yi in muka sake Allah zai aiko wuta daga sama ta kone mu gaba daya ukurjiha anni ukurjiha anni ku fudda ita daga nan shikenan ta fita tana ladama zuciyarta ta kare tana tsoron Allah tana ladata sai ubaidi ya waye annabi sai ce Musa ya ka yaya baiwar Allah ta saba Allah ta zo ta nema da tuba ta yi ladama kace ba za a karɓi tubar ta ba ai ba laifin da za ka yi ba a karɓi tubar ka ba matuƙar dai ba tarayya kai da Allah ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ai ba tarayya kai da Allah ba laifin tai tayi zai zina kuma tayi kisan kai me yasa ba za ka saurare ta ba sai ya ce ya ubangiji ai laifin nata yayi yawa kowanne daga cikin laifin ai za abin a kona ta da wuta ne ya ce amma sai ka saurare ta da Allah sai ce Musa baka sauce tafi wannan laifi ba ya ce Ubangiji a bayan ƙasa akwai wanda ya fi wannan matar laifi ya ce akwai wanda ya fi ta laifi ya ce wanda ya fi ta laifi ta kusa allazina hum an salatihim sahun allazina hum ra'una wa yamna'una al-ma'un wanda ba zai sallah ba sai san da ya ga dama ba zai cika ruku'un ta ba da sujudar ta ba su ake ce masu tariku sala yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'u kashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun ai wannan wanda ba zai sallah akan lokaci ba ya ku wannan saboda haka ka kira ta kararrashe ta kace ta tuba ka bar laifinta ta ci gaba da bautar Allah shine mafuta amma ka ce zaka kore ta haka daga cikin hikayoyin akwai wani bawan Allah wanda duk shekara yakan ziyarci gyatumarsa kuma ya ce uwansa ya je ya ziyarci gyatumarsa ya ziyarci ‘yan uwansa ‘yan kwanakin da zai yi kafin ya tafi sai ‘yar uwar tasa uktan lahu sai ta hadu da rashin lafiya ya ce a to tun da ba ta da lafiya bai kamata na bata ba ana magani yau da gobe yau da gobe kasanciyan ajiyar ba jima ba sai ta kwanta dama ta rasu da ta rasu ta kwanta dama sai aka je aka yi jana'izarta aka yi tajahizinta aka mata sallah ya bi har makabarta shi wannan bawan Allah da ya kawo ziyarar yar uwa ya bi har makabarta aka je aka yi aka binne ta da aka binne ta ashe a san kokarin turawan kasa akwai yar jakarta da dan guzurin sa a turawan kasa sai ya fada ci ya dawo gida sai tana haƙiƙa ya ji san da wani abu ya faɗa a jikinsa ashe ya shiga cikin kabarin da mutane suka fi sai ya dawo ya ce bari ya zo ya tone domin ya ɗauki ya ɗauki kayansa da ya faɗi yana tono yana tono yana tono ya do soja kansa sai ya ga hayaƙi da ya ga hayaƙi sai ce a'a yaya aka ga hayaƙi yake ga hayaƙi yana ganin hayaki yana nan yana yana tono yana tono yana tono yana tono yana tono sai ga tana ci da wuta kabarin sai mai da kasa jakar da bai dauko ba kenan sai taho yana kuka yana ladama yana kuka ya dawo gida gyatu mata ce kai bawan Allah me ya faru yace ai dole ne kuka yar uwata da muka yi jana'izar ta kinji kinji kinji abin da ya faru amma ga abin da ya kasance dan Allah iya menene laifinta ya tuma ta ce to ni dai ban santa da wani laifi ba komi ana yi da ita amma dai mafi yawa faɗan da nake mata batta sallah sai lokacin sallah da dosa wuce shikenan aka ro aka yi fatawa aka tambayi malama suka ce eh ai abin da ya ja mata kenan tunda bata sallah akan lokaci sai lokacin sallah ya wuce bata cika ruku bata cika sujida ai daman duk wanda ya mutu a cikin wannan hali to kabarin sa wuta zai iya ci sai dai in ba a gani ba Allah ya kiyaye saboda haka wannan laifuka a ƙaryata sakamakon tashin kyama wannan kafirai ne kawai suke haraita da zuwa ba zalika da zai ya dukule shi to matsawa marayu ana samu a cikin musulmi a wala yahuddu wala ta'amil miskin rashin ciyar da masu karamin karfi ana samu a cikin musulmi fa wailul lil musallin alladhina hum aslatin sam da barin sallah da wanda ba sa suke sai sallah a lokacin da suka ga dama ba sa yin ta yadda ya kamata duka ana samu a cikin musulmi saboda kawai ina laifuka a matsayin mu na musulmai masallata ya kamata mu hana kanmu daga irin wa'annan daga ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye fi ahadi rasulullahi yana raye a Madina shikenan yana cikin masallaci sai wani balarabe malamai suka ce balaraban wajen gari sai ya shigo da ya shigo sai ya sallama a annabi assalamu alaikum annabi ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ya samu an gama sallah sai ya tada iqama ya sallah ya sallama da ya sallame a sallah ya tashi zai fita ya ce wa annabi assalamu alaikum zan tafi annabi ya ce wa alaikum assalam yace irji fa salli fa innaka lam tusalli ban Allah kuma kai sallah ba fa sallah kai ba ya gama sallah yayi sallama yazo ya sallama annabi ya ce zai tafi annabi ya ce ka sake sallah ba sallah kai ba sai da akai baki uku yace ya rasulullah ne fa irin wacce na iya kenan ita na koya kuma ita na iya yace ita ka iya ita ka koya ka ce da ita ka iya shikenan yace to a koya min kaga nan ya kankanta da kai a koya min yaya ake sallah annabi yace to idan ka tashi kai alwala za ka yi sallah ga yadda za ka yi kai kaza kai kaza kai ruku'u kaza sai ka tabbatar da kowace gaba ta sani in ka miƙe ga yadda za ka yi sujda ya koya mana ce to ai ni ban san haka ake ba to yanzu kan haka zan yi shikenan kuma ya irin yadda annabi kuma mare saboda kaga ashe sallah idan aka ce za ka yi yadda ka ga dama ko kuwa naga ana sallah ni ma zan yi sallah dama hanya guda biyu ne ko dai ka dauki littafi ka koya ko kuwa ka je gun wani malamin da ka san ya iya kace malam ni fa ban yi karatu ba muna yara saboda haka amma ina so ka koya min yadda sallah take sai malamin ya ce to ka kyauta idan ka zo ga yadda zaka yi gashi filla filla ya ga maka to shine in kai sallah sallah tayi amma ka kawai nayi ina sallah irin yadda nake ga ake sallah wannan fa malamai sun ce ba ta yi ba saboda haka mu kula da ba da taimako mu kula da addininmu kuma mu kula da taimakawa mutane hikayoyin suna da yawa saboda kasancewar lokaci sai mu dakata a iya wa'annan din rashin ba da taimakon ma yana jawo mutum ko zai shiga aljanna sai ya sha fama saboda akwai an sha yin hakan mutum ya tashi ya kamata ya taimaka yana da abin da zai taimaka kuma ya ƙi taimaka ko ko bai taimaka ba da aka tafi ƙarshen rayuwarsa sai da aka ɗaure shi sai da ya sha wahala tukun daga ƙarshe kuma Allah ya fi masa ya samu rahama Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana shirin duniya da lahira abubuwan da ake samu a wannan wata na Ramadana mai alkhairi Allah ka ba mu shi abubuwan da muke tsoro Allah ka kare mana albarkacin wannan wata mai alhurma watan da aka saukar da alkur'ani a ciki watan da kwanakinsa da awowinsa da mintocinsa ba irin na sauran watanni ba Allah ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah ji kan malumanmu da malumin malumanmu Allah saka wa shehunanmu da alkhairi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana Allah ka ba mu damana mai albarka wannan hali da ake ciki na jinyoyi na zahiri da jinyoyi na ɓoye da na rashin abubuwan tasarifi to Allah ka sahala mana Allah ka mana buɗe gaba ɗaya ka warkar da mu kamar yadda ka warkar da annabinka annabi ayyuba alayhi salatu wasallam mai salata annabi goma goma mai addu'a sallu wa sallam ayatul kursi da laqad ja'akum qafat Allahu la ilaha illa sinatun wala nawm lahum ma tasawwat yabzuhum wala ja'akum rasul lil mu'minina rahmuhur rahim qul huwa da bismillah marra uku Allah duka magabatanmu da dadaddunsu da sababbinsu albarkacin wannan wata mai alhurma Allah jaddada rahama a karburburansu Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allahu samad lam yalid Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Falaki da Nasi, Fatiha da Salatul Fatih, wa a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq. Wa min sharri an-nafasat. Rabbi nas malikin nas ilahi nas. Min sharri al-waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinn. غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فنعم المولي ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحه